وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله زام تاشي كتاب التوحيد درسنا أربعين باب من سب الدهر فقد آذى الله يومنا قوم قوة بير دوبي دا عشرين دا هدو بي قوة شاد دو دار داري هدو دا أربعين دا بير babu man sabbat dahara faƙad azallah wanda ya zagi zamani ya zagi lokaci ya jingina cutarwa ga Allah wanda ya zagi zamani ko ya zagi lokaci zagin zamani da zagin lokaci kashi uku ne ku saurara da kyau ɗaya zai fitar da kai musulunci nan take ɗaya zai sa ka aikata shirka amma ƙarama ɗaya kuma ka aikata haramun kamar ka sha giya ko ka yi zina duk kuma sunansa zagin zamani kuma ana yi mawaƙa suna yi a cikin maganganunmu muna yi a cikin labaranmu muna yi in yanayi ya zo muna faɗa an yi zafi ka ji maganganun mutane akan zafin nan wani ma zagin zafin yake saboda haka zafi na Allah ne sanyi na Allah ne bazara ta Allah ce damuna ta Allah ce samun kuɗi daga Allah ne rashin daga Allah ne juyawar zamani a zo lokacin zafi a zo lokacin sanyi a lokacin bazara a zo lokacin damuna wannan juyi ne na Allah in ka ce ka zagi zamani to ɗayan uku ne a aƙidar ka ta sa ka zage shi in ma kana itikadi shi zamanin shi yake kawo musifar sanyin ko ke kawo musifar zafin ko ke kawo musifar ruwan ya yawa zamanin ka jingina wa yin wannan abin kaga ka jingina aikata wani abu ga wani Allah tare da Allah kaga shirka akbar ta shigo wanda izagi zamani da wannan itikadin to ya fice musulunci ka zagi zamani a matsayin shi ke yin haka shi ke yin zafin da kansa shi ke yin sanyi da kansa shi ke yin bazara da kansa shi ke yin damuna da kansa shi ke yin hunturu da kansa shi ke zuwa da rashi shi ke zuwa da akwai wannan musifar taka da ka shiga ciki na rashi ko na damuwa ko na kunci ko na ciwo ko na rashin ciniki ko na rashin ci gaba zamanin ne ya yi maka abin da kansa to wannan ka jingina aikata wani aikin Allah zuwa ga wani Allah ya zama ashirku al-akbar al-mukhriju min al-millati Allah ya tsare mu na biyu ka jingina wa zamani a matsayin shi ya jawo amma ba shi yayi ba Allah ne yayi amma amma zamanin ne ya jawo wannan zamani wannan zamani wannan zamani kai wani ka ya ce Allah wadaran wannan zamani Allah wadaran wannan lokaci a nan itikadin da yake wato Allah ne ya yi abin amma kuma zamanin shi ne sababi to a nan ka yi shirkun asgar saboda ka jingina aikin ga Allah shi kadai amma kuma ka jingina wa zamani shi ya jawo alhalin ko ba shi ya jawo ba nan an samu shirkun asgar na uku ka zagi zamani ko lokaci da nufin cewa ba shi ya ba ba shi ya jawo ba amma baka ji daɗin abin da ya faru ba to anan ka aikata haramu na hudu wanda baya cikin wannan shine ka ba da labari labari kawai ka bayar ana zafi ana sanyi kai ana fa zafi wannan ba ba laifin da kai tunda ana zafin ana sanyi kai ana ruwa ka yau fa an yi ruwa nan duk baka yi laifi ba saboda baka ce ka wannan ruwa wannan ruwa ko wanda ya mana wannan ruwa na wannan ruwa wannan ruwa kai wannan ruwa kai wannan iska ka ce wannan iska ba ta kyauta ba kaka jingina mata yi ko ka ce wanda ya iskan nan bai kyauta ga Allah kenan wannan iska ba ta kyauta ba kaga ita kenan kai amma fa an yi iska labari ne yau an yi ruwa yau an yi zafi yau an yi damuna yau gari ya yi daɗi wannan duk baka yi laifi ba saboda labarin abin da ke faruwa ka faɗa baka ce wa Allah komai ba baka jingina wa Allah wani laifi ba baka jingina wa shi ruwan laifi ba baka jingina wa zafin laifi ba baka ce zafin shi ya kansa ba baka kuma ce wato ainihin shi ya jawo ba kaga anan sai ka fita kun ga ashe lafazi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka kiyaye lafazinka wani lafazin kana iya faɗar sai jefa ka wuta sai ka shekara saba'in kana shawagi baka kai kurya ba ka kiyaye bakinka kul khairan aw smut ka faɗa alheri ko ka ja bakinka kai shiru walaqad qalu kalimatal kufr wa kafaru bada islamihim walu'inu bima qalu Allah ya ce na tsine musu albarka saboda sun ce sun fita musulunci saboda sun ce ashe ce wannan sai an lura da ita me aka ce me zaka ce kun ga yanzu kalma ce ga ta guda ɗaya amma itikadin mai faɗanta ya raba mutanen uku in ka faɗa da itikadin ruwa shi yayi kansa ko iska ita ta kanta ko zafi shi ya kansa ko bazara ita ta kanta ko abin da ya maka tsananin nan baka ji daɗinsa ba ka zage shi saboda kana zaton shi ne ya yi kaga a nan ka fita musulunci idan kuma ka san Allah ne ya yi shi kuma sai ka ɗora wa sanyin laifi wannan sanyi bai kyauta min ba wannan iska bata kyauta min ba wannan ruwa ya ɓata min gini bai kyauta min ba kaga ruwan kake jingina baka ce Allah ba da ka ce wanda ya ruwan nan bai kyauta mun ba kaga kenan Allah ne ya ruwan kuma Allah kake cewa bai kyauta ma ba kun ga nan Sheikhul Islam Sheikh Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya saka mada alheri anan yana so ya kare mana kofar fadawa shirka don mafi girman arziki mafi girman arziki bawan Allah shine kai imani ba ibada da ta kai imani tsagwaron kawai ka yi imani babban ibada ce sai aiki fassara shi imanin nan arziki ne duk talaucin kan kana da imani kai mai arziki ne duk arzikin kan kai kafiri ne mutsiyaci ne ka babban arziki shine imani babban talauci shine shirka duk jin daɗin duniya in ya haɗu da shirka ko ya haɗu da kafirci aikin banza ne duk wahalar duniya ta da imani mai sauƙi ce shi sa duk wani arziki da Allah ya tanada sai ya ce na masu imani ne duk wata wahala da aka tare da alahira sai ya ce ta masu kafirci ne kul amantu billah thumma taqim kace kai imani da Allah Allah azurta mu da imani kun ji yadda zagin zamani yake sai a kiyaye tabbas ana zafi ko an yi zafi mai tsanani amma ba mu ce kai wannan zafi bai kyauta ba ko wanda ya mana zafin nan bai kyauta ba ko tur da wannan zafi ko Allah wadaran wannan zafi don ka faɗi wannan to ka kauce man ka ce ana zafi haza yawmun asib wannan rana ce mara daɗi haga wannan ba ka fada labari ne amma ka yarda cewa akwai hikima da sa Allah ya haka don Allah bayan abu ba hikima yanzu ɗazu ana cewa zafi zafi zafi yanzu ga ruwa ya sauka ɗan ƙanƙanin lokaci Allah ya tafi da zafin kenan ashe zafin na Allah ne sanyin na Allah ne kuma shi ɗan adam ka kyale shi ɗin nan fa shi komai aka yi masa sai ya ce ya masa yawa can bayan muku manta ba nan sanyi ake sai da muka kukkula tagogin nan muka kukkula kofofin nan da an a kashe fanka saboda sanyi yau kuma ta ake a kunna fanka saboda zafi ashe Allah yana son ya nuna maka da zafi da sanyi da bazara da damuna duka a hannun Allah suke kuma kowanne akwai wa'azi a cikinsa na yi rubutu mutane da yawa sun yi comment na ce yanzu wannan zafin da ake ciki kowa baya jin daɗi to ka kwatanta shi da zafin jahannama she wa'azi ne tunda baka son zafi ka tashi kai sallah ka tashi kai imani da Allah dan wannan zafin dan wannan zafin ya dame ka ina ga a ce ka doshi jahannama karma kalla daga shekara 500 kafin ka je jahannama ka fara babbakewa zafin rana da aka ce wajen mil miliyan casa'in da wani abu tsakaninmu da ita in aka sakko da ita mil ɗaya mutane saboda yawan gumi wani zaga guminsa ya zo masa iya ciki wani guminsa ya masa linjami mai linjami leɓansa na sama yana waje leɓansa na ƙasa yana cikin gumi wani kuma guminsa ya shanye shi guminka ai ba zai kwarara ba a jikinka zai dinga taruwa har ya shanye ka don mutum ya ji zafi sai ya tuno wancan ita alam na uzuka min harrin min harrin nari wa min azabu jahannam kun ga ashe wa'azi ake mana da zafin ma inda ba ma son zafi mu tashi mu bi mai zafin don ya tsare mu daga zafi ko tunda muna son mu ji dan iska mai daɗi mu bi mai iska mai daɗin domin ya daɗaɗa mana da wannan iskar tasa ta aljanna su da aka komai kaga Allah ya yi akwai wa'azi a ciki akwai darasi kamar da komai i zama darasi komai ya faru ka zama zaka ɗau darasi in ka ci riba darasi ne in ka yi asara darasi ne in wani ya cuce ka ma karatu ya koya ma wanda gobe ya goya maka ba kowa za a saki jiki da shi ba ka ɗau darasi yawwa wa qaulullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahaya wa ma yi hulikuna illar daharu a kosu da ake kiransu duhuriya wato masu jinginawa yau da gobe komai zuwa gurinsa Allah baya komai wasu mata suka yi ba Allah mazhaba hudu ce kowace ka fada kaya asara akwai wanda su tunaninsu da kwakwalwarsu da lissafinsu da bincikensu da rashin hankalinsu ya ba su abu ɗaya cewa babu Allah akwai komai amma ba wanda ya shi ka san kana neman mahaukata lamba ɗaya shi ne wayan da iyadda akwai kayan kamfani amma ba kamfanin wanda iyadda akwai ƙerarren abu amma ba wanda ya ƙera shi wanda iyadda akwai fijo amma ba kamfanin fijo ya yadda akwai handset ɗin mai suna kaza amma ba kamfanin juma ɗan adam ya fi waɗancan abubuwan ban mamaki to shi ya yadda akwai mutum amma ba wanda ya mutum wannan hanta da wannan saifa da wannan koda da wannan zuciya da wannan huhun da wayarin ɗin hanji da ƙwaƙwalwa da ƙofofi guda taran nan duk ba wanda ya su ƙofar ido biyu tana gani ƙofar kunne biyu tana ji ƙofar ido ƙofar hanci biyu tana shaƙa ƙofar baki tana magana ƙofar duwawu da ƙofar abin nan suna fitarwa duk a gurinsa ba wanda ya wannan babu wata jaka a jikin mutum sunanta jakan mani amma kuma zai ga manin ya fito babu wata jaka a jikin mace sunanta jakan nono amma lokacin zuban nono ya sai ga ya fito yaro ya tsotsa ya koshi amma wai duk waɗannan abubuwan haka kawai suka faru duk matakan nan da ɗan adam yake bi mataki mataki yana mazi mani ya zama tsoka ya zama kaza ya zama kaza duk shi yau kansa ba wanda ya masa saboda tsabar rashin hankali na masu wannan aƙida in kana neman mahaukata lamba ɗaya waɗanda suka ce ba Allah masu bin su waɗanda suka ce su ba za su ce ba Allah ba su ba su ce ba Allah ba ko akwai ko babu su ba sani ba su ne masu abin da na biyu masu aƙida ta biyu su su su sun yi tawakkufi akwai Allah babu suka ce su ba su sani ba sun yi tawakkufi ko akwai Allah ko babu su ba sani ba su ne masu aƙida na farko sun yanke babu na biyu sun yanke ƙila waƙala wai Allah ne ƙila waƙala amma shi in ka tafka masa mari shi ba kila wakala bane amma Allah da ya shi kila wakala ne shi ya da shi kan kansa ba kila wakala bane amma wanda ya shi ne kila wakala na uku waɗanda suka yadda akwai Allah amma wai da ya halitta sai ya fita sha'aninsu kawai halitta ya yi zubar kara zube yana harkarsa suna harkarsu zaka wanda ya kisan kai wanda ya imani wanda ya yadda duk waɗannan abubuwa a gurinsu gabaki ɗinsu ɗan adam suke yin abinsu da kansu ƙadariya kenan Allah ya halitta amma ya basu kara zube wanda ya imani kansa wanda ya kafirci kansa yawa mutane suke halitta ayyukansu kaga waɗannan ko ba sakar karo irinsu don mu taɓa ganin wanda ya ƙera mota bai mata manuwal ba mu taɓa ganin ko rediyo ka siyo sai ka ga ɗan littafin nan na manuwal a ciki in ka sai mota sai ka ga jirgegen littafi ni na mota ta ma na ga fi shafi wajen dubu uku na ce to wa ake da lokacin da zai karanta wannan jirgegen littafi ne wai so ake ka karanta kafin ka tuka motar na romu mu shi za ga ake ta hatsari ake ta shin kaza in ka ɗauko mota akwai inda ake zuba mai akwai inda ake zuba ruwa akwai inda ake zuba baƙin mai akwai inda ake zuba kaza sai ka juya in wajen baƙin mai ka sa ruwa wajen ruwa ka sa baƙin mai kuma ka ce ta tashi saboda baka amfani da manual ba kaga waɗannan su ne mahaukata lamba uku mahaukata lamba uku sun yadda komai yana da manual wanda manual ɗin ma har guda biyu akwai manual na yadda zaka hada shi akwai manual na yadda zaka sarrafa shi sun ce aka dan adam ba shi da manual waɗannan su ne mahaukata lamba uku sai kuma na hudu sun yadda akwai Allah amma uku ne salisu salasa sun yadda akwai Allah amma ƙwaya uku ne Allah da kansa fa ya kafirta su bai ba wata kungiya ta kace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce ni da kaina na kafirta su da haka wannan kafircin su ba na wata kungiya bane Allah ne ya kafirta su da kansa na biyar wanda suka ce akwai Allah amma da shi da halitta sun haɗe sun zama ɗaya su ne ‘yan wahadatul wujud ‘yan komai Allah ne, ‘yan haƙiƙa kenan, komai Allah ne, waɗannan sun fi Yahudu da Nasara zama kafirai. Kafircin Yahudu da na Nasara ya fi nasu, domin su Yahudu ba su ce komai Allah ba ne, ca suka uzairu binillah, akwai Allah amma yana da ɗa. Waɗannan suka ce su ma akwai Allah yana da ɗa, sunansa Masihu. su ko suka ce komai Allah ne da aka kafircin waɗannan ya fi na yahudu kafircin waɗannan ya fi na nasara ba su da isnainiya ma'ana ba biyu babu khaliku da makhaluk khaliku shine makhaluk makhaluk shine khalik wannan aqidar dama makiya addinin musulunci suka cuso ta da sunan hakika domin su ruguza addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba bambanci tsakanin Allah da halittarsa komai Allah ne wa akwai abin da za a yi maka ka gano komai ma Allah ne kai wannan aqida ta yi muni Allah ka tsare al'ummar musulmi daga fada wannan hatsari wanda suka fada Allah ka cece su ka je wa Allah ka ce komai Allah ne komai afaman ya khuluqu kaman la ya khuluqu am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wallahu khaliqu kulli shay khaliqu kulli shay kenan Allah daban halittarsa daban alhamdulillahi rabbil alamina akwai alamina akwai rabbuhum sai kace da rabbuhum da alamina ɗaya ne alamina shine kullu ma siwallah duk abinda ba Allah ba shine alamin to akwai rabbul alamina sai ka ce da alamina da rabbuhum ɗaya ne kuma ka kalli gabar kai sallah waɗannan kun gansu waɗannan aƙidin ka kiyaye kanka da su ka roƙi Allah ya raba ka da su masu cewa ba Allah kwata-kwata da masu cewa su suna shakka akwai ko babu da masu cewa eh sun yarda akwai Allah amma da ya halitta ya zubar da su kara zube su suke yin abin da suka ga dama sai da haka in ma ya sa su auta ko ya sa su aljanna kawai dai ganin dama ya amma kawai da dan wuta da dan aljanna duk ɗaya ne da masu cewa Allah uku ne daga ce akwai masihu da masu cewa komai Allah ne to waɗannan su kafircinsu na musamman ne akwai kuma waɗanda sun yarda da Allah amma ya ba su doka ba sa bi ba sa bi duka ko suna bin wata doka ba sa bin wata haka ana ake samun muminai su ko muminai aji aji ne akwai muminin kamilul iman akwai muminin naqisul iman akwai man kawai lahu imanun shine wanda za a zo alkiyama a shiga a fito da kowa wanda zai fita daga wuta ta hanyar ceto sai waɗanda ƙur'ani ya kulle su yace khalidina fiha abada Allah zai ce a fito da duk wanda yace la ilaha illallah khalisan min qalbihi man qala yawman min ad-dahr nafa'u wanda yace la ilaha illallah ko so ɗaya ne dan Allah ya faɗe ta sai ta masa amfani wata rana wa suka ce ma hiya ita rayuwa bata zamo ba illa hayatu na duniya face rayuwar duniya ce kawai na mutu wa na haya kawai mutuwa ake ana rayuwa wai ba mai kashewa ba mai rayawar kawai a rayu ne a mutu wani ya mutu wani ya rayu arhamun tadfa wa ardun tabla wai ciki uwa abin nan uwa ta haifa ƙasa ta haɗe shikenan fito daga cikin uwa ka shiga cikin ƙasa shikenan uwa biyu gare ka uwa mai haihuwa da uwa mai cinyewa wato cikin babaka da cikin ƙasa shikenan abin da suka sani a duniya uwa ta haifa ƙasa ta cinye shikenan ba mai yin hakan ko ba abin da zai faru an je lahira ba su ma da akwai lahirar ba su gani suke ma wai in ka mutu a nan sai ka tsoro a wata ƙasa wai abin da ake yi maimaici ake yi yanzu kai da ka mutu a Najeriya kawai sai kuma a sake yin irin ka India wai in kai kirki a nan sai ka fito a kirki a can in wanda kaga ya fito kuturu ko gurgu ko makaho ko ayo a gurin su wato a waccan rayuwa ta ɗayan yayi tsiya sai sai ya faɗo wata kala daban so a gurin su zaga yake yi kaji wata aƙida ta banza To ma da kafa hujja biyu ce kadai wannan aya ta suratul Jasiya ta 24 sai kuma hadisin wa fi sahih an abi hurairah ta annabi sallallahu qala Allah ta'ala yu'zi ibn adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahru uqallibu al-layla wan nahar hadisi da yazo a cikin sahihul bukhari da lamba ta 4826 da kuma muslim mai lamba ta 2246 daga abu huraira ta yace Allah ta'ala ya faɗa hadisi ƙudisi bambanci hadisi ƙudisi da ƙur'ani da hadisi shine alƙur'anul karim kalamullah almunazzal ala khatim anbiya wa rusuli muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasati jibril almanqul ilayna tawaturan almaktub fil masahib min awal surati al-fatiha ila akhir surati an-nas الحديث القدسي قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله وقال رسوله فيما رواه عن فيما رواه عن الله تعالى قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله وقال سورة فيما يرويه عن ربه شين الحديث القدس الحديث القدس الحديث الرباني الحديث الإلهي sai hadis annabi sallallahu alaihi wasallam ma nukila ali nabi sallallahu alaihi wasallam qawlin aw fi'lin aw taqiyyin aw wasfin khalqi aw khuluqi abinda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi guda biyar ko a ce ya faɗa ko a ce ya aikata ko a ce an yi bai hana ba ko a ce ga yadda Allah ya halicce shi kuma a ce ga yadda halinsa yake waɗannan su ne guda uku qur'anul karim alhadisul ƙudisi da kuma alhadisul nabawi daga da ake ciro kunce-kunce to yace yi uzini bin adam dan adam ya cuce ni to wata cuta za ka wa Allah kuwa yana nufin baka kyauta ba dan baka isa ka cuci Allah ba wallazina yu'zuna Allah wa rasulahu akwai alqur'ani ko wanda suke cutar da Allah da manzon ma'ana suke jingina abin da bai dace ga Allah da manzansa ba yasubbu dahara yana zagin yau da gobe wannan zamani, wannan zamani, wannan zamani. Wa'anar daharu Allah ya ce, Ni ne mai zamanin ai, zamanin nawa ne ba wai Allah ne zama a'a Allah ne mai zamanin shi yasa bawo shi Allah mai Allah mai zamani wannan magana ta bawo shi gaskiya ce Allah mai zamani uqallibu al-laila wan nahar shine fassara kun ga fassarar wa ana daharu ma'ana ni ne mai zamanin ni ne zamani ma'ana ni ne mai zamani uqallibu al-laila wan nahar ni nake juya dare in juya rana yuliju al-laila fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-lail wa yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab fi riwayatin la tasubbu ad-dahr kaka dinga zagin yau da gobe fa inna allaha huwa daharu Allah shine mai zamani abban masa komai inda dadi mu ce Allah karo in babu dadi mu ce Allah gyara shi yasa addu'ar da muke kullum Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukr asbahana wa asbaha almulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر اللهم نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذك من شره وشر ما فيه kaga wannan sai kai addu'a irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi masail al'ula annahyu an sabbit dahr kada a dinga durawa zamani zagi da waɗancan manufofi guda uku amma za a iya bada labarin abin da ya faru a cikin zamani asaniya tasmiyatuhu azan lillah an kira hakan cutarwa ne a janibin Allah asalisa at-ta'ammulu fi qawli fa inna Allahu wad-dahr ka lura da cewa da aka ce fa inna Allahu wad-dahru sai aka fassara shi da cewa uqallibul layla wan-nahar Arabiya annahu qad yakunu saban mutum zai kasancewa mai yin zagi ne walam ya kasir bi kalbihi amma a zuciyarsa ba yayi nufin zagin Allah ba amma sai zagin ya koma kan Allah isa kace kaga mutum da ibtila'i Allah ya jarabce shi kakka yi dariya kakka yi farin ciki kakka ji daɗi domin kai ma baka san irin taka jaraba a gaba wace iri bace ce alhamdulillahi lazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila kai wa Allah godiya shi kuma kai masa addu'a Allah iyaye masa kai kuma ka gode wa Allah da bai dora maka wannan jaraba ba amma ka ga mutun da wata jaraba ka koma gefe kana dariya yasa malamai suka ce duk mata su sa niqabi da mummuna ta sa niqabi kyakkyawa ta sa niqabi matsakaiciyar kyau ta sa niqabi tace saboda su kare aqidin mutane wani yaga kyakkyawa sai ya tsira mata ido ya ta kallo wani yaga mummuna sai ya kushe halittarta kuma kaga Allah baya yin abin da za a kushe ko shi yasa aka ce wannan tarife dan ka aita kallanta wannan kuma tarife dan ka aita muzanta ta wani ya ce min wato da na ce masa shi fa kyau amurin ne nisbi wato yana bin mutane ne ba wani abu da aka ittifaki wannan shine kyau abinda kake ganin kyau a wajen mun ba shine kyau ba abinda kake ganin ya burge ka ko bai burge wani ba sai ce wallahi malamu haka ya faru a unguwar mu akwai wata yarinya ya ce ko saurayi ba taɓa ba unguwar saboda yadda mutane suke ganin muninta da kuma rashin fasalinta da suke gani a halittar da Allah ya mata. Ice suna nan ranar sai ga wani ya zo da wata katuwar jib. Ya zo ya fakin, ya fakin ya ce a yi masallama da ita. Duk yankin ba mai arzikinsa. Zai sallama ya ce, har da yangarta kuma ta fito. Ya ce mutumin nan ya kwasa aka sha biki, ya kwasa aka sha biki. suka yi ta mamaki suka ce, "Oh, Allah da iko yake." Wani gani yake ko da jib ɗin aka haɗa masa shi ba zai karɓa ba. Amma sai ga mai jib ɗin kuma ya zo ya ɗauka. Ko me ya gani? Wani abin Allah in nuna masa kai da baka gani ba a jikinta a karan. Shi yasa mu kes ɗin da muka fi a karan makalla, kes ɗin mun yi saba'in na aure. to sittin na mace mai kyau ne masu kyawawan mata wala sun fi shan wahala gaya muku gaskiya ba wani ɓoye-ɓoye an fi wahalar da su an fi jijjiga su a karfa karfa wata ma ta gadawa sai ta ce ma kai kai ni sakanni ma masu jira na a waje suna da yawa da kuma ka dinga yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri kana lalaba ta ci ma mutunci ta wulaƙanta ka ta tozarta ka ta wulaƙanta mahaifiyarka ka ba ta ta watsa ma a jiki kuma ka tattara kana ba ta haƙuri kana ƙarawa isa da mutum ya zo ta, ta wulakanta ni ta ce sai na sake ta ya kasa sakinta ta zage shi bai rama ba ta kai masa mari a zuciya ta san ce ina jin kyakkyawa ce na ita kadai ce take wannan wulakancin a yafe mata wata ko bata yi laifin ba ma sai a ɗauko wasu laifuffukan da ba nata ba ɗora mata saboda kawai fuskarta bata yi ba isa Allah ya tashi maka azaba ba abinda ba zai maka azaba da shi ba a karɓa kun ga shi yasa ba a son zagin halittar Allah da kushe halittar Allah kakka kushe abin da Allah yi kakka kushe wani zamani ko wani lokaci ko wani guri ko wani yanayi ko ta halitta ko ta fuska ko wani mutum gajere gajere kyakkyawa ne dogo kyakkyawa ne mai kiba kyakkyawa ne siriri kyakkyawa kowa kyakkyawa ne da kaga Allah ya shi din nan sai dai ka in bai maka baka basha haka amma duk abin da Allah ya zuba a duniya akwai kima ta sa shi kaga wani ya ce yana son doguwa ne ce yana son gajeriya wani ya ce yana son baƙiwa ne ce yana son sirida ko akwai abin da Allah ya sa masa na wannan kalar wani ko sai ce shi black beauty yake so ana yayin fara shi zo ya ce shi kuma wato baka yake so amma kyakkyawa to ga Allah saboda haka kaka kushewa Allah halitta tabarakallahu ahsanul khaliqin tabarakallahu asanul khaliqi shi samala yace annahu qad yakunu sabban zai iya zama zagi kai a zuciyarka amma walam yaqsiru bi qalbihi amma shi bai nufi zagi ba wannan yasa aka kasa zagin zuwa kashi nawa nace zuwa kashi uku wanda ya jingina ma zamani yin abu ba Allah ba kuma ya zagi zamanin saboda ya masa abin da baya so yayi shirkun akbar wanda ya jingina ma zamani sababin faruwa abu ba zamanin ne ba amma yana ga zamanin ne ijawo akai hakan saboda aka yi zage shi ya yi shirkun asgar wanda bai jingina ma zamanin shi ya ba bai kuma jingina wa zamani a matsayin shi sababi ba ne a'a rashin jin daɗi ne kawai sa izagi zamanin ya san ba shi ya jawo ba ba ya san Allah ne ya yi ba zamanin ba ya san ba zamanin ne sababi ba amma duk da haka ya zagi zamanin shi kuma ya aikata haramun amma wanda ya bada labarin abin da ke faruwa mai daɗi da mara daɗi wannan bai saba ba don ba ka ba za mu shiru ba ana zafi dole mu ce ana zafi mu ce ana sanyi mu ce ana bazara amma ba za mu ce sanyin nan ya ci kaza kazansa ko damunan nan ko bazaran nan ko iskan nan la tasubbu da la tasubbu riha fa innahu ya'ti bil khair kai zakara ma annabi ce kaku zagi zakara domin yuqizu billahi yana tashin mutane da daddare ku zagi zakara shi musulunci ba zagi ma baya so a dinga yin san ba wai abin nan ba babu tasammi babu tasammi bi qadil qudati babun alqalin alqalai shiga haƙin Allah ne fa a sa mutum alqalin alqalai ko sarkin sarakuna ko malamin malamai shi yasa ƙasar Saudiya da yake ƙasar tauhidi ce da aka zo ana ƙadir ƙudaci sai malamai suka zama suka ce a sai dai a sa ra'isul ƙudaci Najeriya ma an gyara yanzu ake grand kadi ba a cewa ba a cewa alƙalin alƙalai alƙalin fa alƙalai shine Allah wanda alƙalai za su je su durƙusa a gabansa ya sake musu alƙalanci shine Allah sarkin sarakuna shine Allah mai mulkin masu mulki shine Allah saboda haka wannan kamar shiga haƙƙin Allah ne sa sunan kuma wanda aka sa masa sunan nan sai ya ji wani isa ya ji wata takama ya ji wata fankama sarkin sarakuna malamin malamai wato sai an samu malamai to shine malamin su ko ina zan malamin malamai Allah alam limamin limamai duk abin da za a hawa bi din nan to a kiyaye shi a bakka a ɗayan ne ta amma shek usaimin ya ce idan an ce alƙalin alƙalan kano an iyakance ba a wawaita ba ya halatta ko a ce alƙalin alƙalan najeriya ya ce tunda an iyakance najeriya kuma an iyakance zamaninsa kuma an iyakance lokacinsa kuma an san shekaru kaza zai isauka ya ce wannan wasu ce ba laifi amma a ja baki a shiru alƙalin alƙalai kaga zai ya yi kama da na Allah kenan in aka shiru alƙalin alƙalai Ishe Usaimin yana ga idan a sharhinsa na kitabun tauhid yana ga idan aka iyakance ka da ɗan wani zamani kamar ake cewa gwamnan Kano ko shugaban ƙasar Najeriya kaga an maka iyaka a duniya kaf da a Najeriya kake da iko sauran jihohi ƙasashen ka je sunanka bako ko kuma gwamnan Kano kenan ka je wasu wasu jihohin kai kuma bako ne ko malamin unguwar can kan gayo ta unguwa kuma sai abin da Allah ya su ma da malamin su to saboda ko suna ga in ana sa kaidi ba a wawaitawa to ya halatta amma suka ce gaskiya shi kansa Sheikh Usman bayan yayi wannan fatawa yace gaskiya abin da yafi a nisanci wannan lafazin a nisanci lafazin kawai a gyaggyara dayanan cimicin wannan ko mawaka su suka fi wannan zigar kaga mawaki sai ya halaka ka da maroki da mawaki sai su halaka kan ka biye musu a ce sarkin sarakuna da mutum ya ji daɗi kuma shi fa ya san ba shine sarkin sarakuna ba malamin malumma alƙalin alƙalai shugaban shugabanni kaga duk waɗannan lafazin wallahi ba a kiyaye saboda girman gaba ɗaya na Allah ne Allah baya so ka ari sunansa ka sawa kanka Allah yana da kishi in ka haka sai ya kaskanta ka shi kuma Allah wata irin mu'amala yake da mu in ka nuna kai ba kowa bane to sai ya nuna kai kowa ne in ka nuna kai kowa ne sai ya nuna kai ba kowa bane man tawada lillah rafa'ahu Allah wanda ya ji shi ba kowa bane to sai Allah mai da shi kowa wanda yake jin shi kowa ne sai Allah mai da shi ba kowa ba saboda Allah baya son mutakabbirin jabbarin mai jin isa mai jin takama ko na ilimi ko na sarauta ko na mulki ko na kuɗi ana ana da kun san ana ce talakar da fir'auna na? eh a'a ana ce ta halakar da a'a wancan na farko iblis ana khairun minhu wai kabari Allah kake ga kai ne kafi wani ba Allah ne yake yin hukuncin wani yafi wani ba wai sai wai Allah yake ga wa shi yafi wani Allah ko ya tube shi ya kaskanta shi ya wulakanta shi ya la'ance shi kuma ya masa alƙawarin sai ya shiga wuta kawai ya samu dama a bashi dama ya farauta ya nemi abokan zama Allah ya ce to na baka ce Allah tunda ka tsine min bana nan ka yafe min bai nemi yafiya bai nemi gafara ba da ya nemi gafara da an yafe masa Allah ya ce fa inna alayka la'nata ila yawmiddin tsinuwa na kanka sai ya ce to anzurni ila rabbi anzurni ila rabbi to Allah ba ni dama in roke ka wani abu shine ka ban tsawon rai dan ya san nan take iya cewa kuma ya mutu sai ya ce Allah na roke ka ka ban tsawon rai Allah ya ce na baka innaka minal munzarin na baka dama yace to tunda ka ban dama la uguyannahum ajma'in sai na halaka kowa shi sa shedan ba shi da alhamis ba shi da juma'a ba asabar ba lahadi baya bacci aba 24 yake aiki baya hutu kawai burinsa iz qala lil insani kufur kawai ka fice shi duk abin da ka yi ƙarshe so yake kafici ya siga wani ya kashe wani ya siga wani ya saki matarsa ya siga wani ya ƙiyin sallah ya siga wani ya rena Allah ya siga wani ya zagi annabi duk waɗannan abubuwan su so yake kafice kawai ku haɗu a bakin wuta sai kuma alaysa li li kaga li nawa ne ita ta halaka fir'auna ya kalli misra ya ga irin kogin da Allah ya mata na arziki yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahin wala yakadu yubin da ya takama da ruwa ya takama da mulki sai Allah halaka shi a cikin ruwan shi kuma indi ita ta halaka karuna indi indi nawa ne inna ma utitu ala ilmin indi an bani wannan kudin ne saboda kwarewa ta a kasuwanci ala ilmin indi ni kwararren dan kasuwa ne na san harkar business na san yadda ake tara asara yadda ake haɓaka dukiya ba wani wanda zai zo ya ce wai Allah ne ya bani wayo na ne da iya kasuwanci na da kwarewa ta ta bani aka ce mini wani wai in ba da sadaka ko in yi kyauta ko in yi zakka an ki ayi sai Allah ya ce ƙasa kama shi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya ce ƙasa da dukiyar da shi da sahabbansa da waliyansa da mabiyansa Allah ya ce ƙasa ka kama ku kama shi ku haɗe su a cikin ƙasa masu ba allazina tamannau makanahu masu burin ina masu zama irin suka waje suna cewa wai ka annallaha ya basu rizq laula amanna Allahu alaina la khasafa banda Allah ya mana baiwa da muna cikin tawagarsa da yanzu an haɗe mu cikin ƙasa da aka ka kiyayi takama da wani kai mai kuɗi ne ko kai mai mulki ne ko kai malami ne ana ziga ka kafi kowa malanta sarkin malamai gogaggen malami ƙwararren malami haziƙin malami a ta tara maka ƙasa ka hau babban malami bayan malanta ma hadda babba a ciki sai ga mutum ya hau dokin iska shi malanta wato kana ƙara ilimi ne kana ƙara gane kai ba kowa ba ne shi sa aka ce malami in ya saki abu biyu wala duk karatunsa ya halaka attawadu kankan da kai da la'adari ban san wannan matsalar ba ko ban gane ta ko ban fahimta ba in ka ce ka san komai ka halaka in ka bari ilimi ya sa maka girman kai ka halaka shi ilimi ma na tsoron Allah ba ma ya sa ma girman kai cire ma girman kai yake don kaga kana ilimi kana kasaita kana hura hanci kana nuna isa to ka halaka ba karatu na Allah bane karatun neman suna ne da neman mukami da neman takaddun banza da wafi dan ka mutu ba sa bin ka kabari asibi ba wani lakabi da zai bi ka kabari sai imaninka da tauhidinka ko shirkarka da bid'arka su da su ake shiga kabari ana shiga kabari ne da tauhidi ba za ka shiga kabari da takaddaka ta NCE ko ta diploma ko HND ko digiri ɗaya ko biyu ko prof duk waɗannan lakabin da ka mutu takaddun ko ‘ya'yanka ba za su wa amfani ba in su kake ta tarawa ba za a ɗauko professorship ɗinka a ba ɗanka ya je nema aiki da shi ba ko daktarin ɗinka wannan takaddun akwai wani yaro da aka nuna shi a social media ya tara takaddun babansa a gaba baban shi a rayuwarsa takaddu ya ta nema ya je can ya certificate ya hada ya je can ya certificate ya hada ya je can ya digiri ya hada ya tara takardu him in kana zaune ma sun sun kere ka sannan yayi abubuwa gashi an bashi takardu iri iri na yabo da lakaba OON GGG BBB TTT waye duk kaya ta tsara su in aka sa sunansa aka fara tara lakabi sai yi su kira biyar kuma ɗayan ka tsallake sai yayi fada ya ce a kotar takarda da ita ma aka bani maka fade ta ba sai uban ya faɗi ya mutu aka kai shi aka binne shi ne ɗansa ya zo ya tara takaddun ya kalle yana kallon su ta kace ka san tunanin da ɗan nan yake shi ne takaddun nan na uban nan ba za su amfani kowa ba ba wanda za su amfana ba wanda zai amfani da su ba inda za ka kai su ka hau su sun gama amfani abinda kawai za a tambayi baba shi ne man rabu ko man nabi ko ma dinu in babu wani a cikin takaddunsa to baba ya tafi duk ka gani da aka shaƙu sai mai cin kitabul ilimin ce ana neman takarda ne don a yi aiki kawai takarda ta taimaka a wajen aiki a ce takardarsa babba ce a baka mukami ko a ƙara maka gaba amma lahira ba ta amfani na na littafin lahira daban yake ba irin wannan bane wa man utiya kitabahu bi yaminihi ne yace anan ma shirka za ta iya shigan mutum akan takarda shirka tana iya shigar ka wanda ya ce ai ba a ɗaukaka a duniya ba a ci gaba a duniya sai an yi ka takarda kaza yace to kaga ya ba takardar tasirin arziki da wadata da ɗaukaka da rashin ɗaukaka na farko yace waƙi ya ƙaryata shi da akwai marasa takardar da suka ɗaukaka akwai kuma marasa takardar da ba su ɗaukaka ba na biyu kuma ya ba takardar tasirin arziki yace to wannan tasirin kaɗai ya zama shirkun asgar ya yi ƙaramar shirka in ko ya ce a takardar ce ke bayarwa to kuma ya tafi kenan da haka waɗannan laƙabi wasu laƙaban sun yi girma na Allah ne ake ɗauka a ba mutane to a kiyaye wafi sai an habi huraira annabi qal inna akhna asmin inda Allah mafi munin suna shine akhna akhbas mafi munin suna a wurin Allah rajulun tasamma malikal amlak mutum ya sama kansa sarkin sarakuna la malika illallah babu sarki sai Allah kowa ka gani mulki yake na dan wani lokaci tabawa ake yi qala sufyan mislu shahana sha wannan wannan da yaran farisanci ne ana nufin sarkin sarakuna wa fi ruwatin aghyazu rajulun mafi jin haushin wato wanda Allah yake jin haushi a wurin Allah yawmal qiyamati wa akhbasuhu mafi dauda da datti a gurin Allah shi ne ka sa kanka sarkin sarakuna ka je Allah ya ce kai ne sarkin sarakuna kai ne baka karanta maliki yawmiddini ba baka karanta maliki da maliki ba maliki fa wani bayani ne daban maliki wani bayani ne daban domin wani malikin ba maliki bane wani malikin ba maliki bane mulki da mallaka yanzu an ce maka shugaban ƙasar Najeriya me kenan mulki to duk gidajen Najeriya naka ne duk mutanen Najeriya naka ne duk motocin Najeriya naka ne duk dukiyar Najeriya taka ce to kaga ashe wannan shine mai mulki amma ba shi da mallaka wani kuma zaka ga yana da mallaka yana da motoci yana da gidaje amma ba shi da mulki shi Allah sai hada biyun shi ne mai mulkin kuma kayansa ne shi ne maliki mai mulki maliki mai kayan kayansa ne kuma mallakarsa ce kako za ka iya zama kana mulkin abu baka mallake shi ba ko ka mallake shi baka mulki kuma shi Allah sai ya haɗa biyun maliki maliki Allah baya son a dinga shiga masa haƙi fi masail al'ula nahyu an tasammi bi malikil amlak an hana mu wa ƙauli akhna ay ya'ni awda'a mafi kaskanci kenan annahyu an tasammi bi malikil amlak kada mutum ya sa sun kansa suna sarkin sarakuna in ma ka ji wani mawaki ya je maka sarkin sarakuna sa a kira shi gefe a ce kai cire wannan kalmar ci gaba dai da mai sarauta din amma sarkin sarakuna wannan babban abu ne cire shi ko ka ji wani ya zo ya ce ga malamin malamai ka ce zo da wani abu cire wannan sai daidai dan malam sama-sama haka cire malamin malaman nan cire sarkin sarakunan nan cire alƙalin alƙalai ɗin nan sa babban alƙali shugaban alƙalai ra'isul qudati saudiya kaga ta suke ra'isul qudat shugaban alƙalai amma ba sa cewa alƙalin alƙalai saboda sai kun gama alƙalancin ku kaf a duniya duk kun shari'un ku duk an gama shari'a an gama sha soso an gama sa rawani an yanke wa wasu hukunci an kashe wasu an saki wasu an wanke wasu an daura wasu barawan biliyan yana yawansa barawan takalmi yana kurku sai an gama hukuncin kaf an gama duk abin da za a yi sai an je gaban Allah ya ce duk a dawo da fayil din duk hukuncin da aka yi din na wanda bai yi ba sai Allah ya sake shi bisa Allah ya ce in kun wanke mutum a duniya kuma wa zai wanke shi a lahira in ka ɗaura mutum a duniya kuma sai Allah ya kwance shi a lahira. Bisa shari'un duk da aka yi su akan san zuciya sai Allah ya sake su. Akwai wanda su suka cancanci mutuwa amma su ne masu yawo, akwai wanda kuma suka cancanci a sake su su kuma ake kashewa. Akwai wanda ya kamata a ɗaure suna yawansu, akwai wanda ya kamata suna yawansu amma an ɗaure su. Saboda ba irin na Allah ake ba. an sai da shari'a an sai da mai kamowar mai karewar mai ɗaurewar duk sun zama na siyarwa jami'in tsaron da zai kama ka an siye shi lauyan da zai kare ka an siye shi alƙalin da zai ba shari'a an siye shi duk kowane da farashinsa farashin jami'in tsaro daban yake farashin lauya daban yake farashin alƙali daban yake man ɗauki takarda an buga an ce kai kai ka tafi baka da laifi a wurin Allah haka ne shi ne akwai kallo a lahira in ka wuce yawwa a ce amma ba ka wuce ba kai za a kalla Allah ya samu wuce الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان duk wani abu da ke ɗaukar ma'anan wannan na ziga na kangamawa a kiyaye shi akwai wata kalma da 'yan siyasa suke faɗa darandam kaga darandam sifar Allah ce Allah yi mawaƙa ya kamata a jakunninsu mutumin da zai shekara takwas ka ce masa darandam damdam har da ƙarin wani damdam mawaƙi akwai ziga daren damfa shi ne kananan har abadan abada in ba Allah ba waye mai har abadan abada ko ba haka ba haushe yake nufi da daren dam ba daren dam dam dam wallahi da masu ziga malamai da masu ziga sarakuna da masu ziga 'yan siyasa da masu ziga masu kuɗi da masu ziga 'yan boko wallahi duk sai mun taka musu birki wasu kalmomin da suke faɗa suna canza wa mutum tunani su canza masa lissafi su canza masa tafiya su canza masa magana su canza masa yanayi a ɗora shi akan wani abin da ƙarshe idan abin ya ƙare sai zama abin tausayi salisa a tafaɗin liltagolis yace mu yi la'akari da kaurarawa fi haza a cikin wannan kalma wani hauhi ma alƙatai tare da yankewa annal qalba lam yaqsil ma'anahu duk ba kana nufin har Allah wancan mutumin ya fi shi ba amma saboda a kiyaye bakinka daga lafazi mai hatsari aka ce kaka faɗa arabi'atu at-tafaddunu anna hadha li ijlalillahi subhanahu wata'ala an yi haka ne don a kare girman Allah ka a shiga haƙin Allah an san ai da kace wa mutum alƙalin alƙalai ba kana nufin har Allah yana karkashin sa ba ko ya zama Allah ba amma ana son a kiyaye bakinka kaka saba da faɗan wani abin da zai shiga haƙin Allah to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu